الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر دار الله sha ɗaya ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da yau shekara ta dubu shida bayan kira da ma'ayi da rafi da sama da zama zuwa madina wanda ya yi sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da madina idan ba a ba muna cikin kitabun da yau babu sururi na wato rufe hadisi mai lamba ta ɗari biyu da saba'in da hudu za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari biyu da saba'in da hudu hadisin abu hurairah radiyallahu anhu mun ga da shi na tamanin da ɗaya za mu tashi da shi na tamanin da biyu a wajen mutar shafi na hamsin da bakwai a wannan littafi da albarka na hamsin da ashkar al-kubra da babban malamin alhaji عبد الغني المقري الجماعي رحمه الله تعالى inda nake cikin da ku goyo kamar da muka fara littafin da yake magana a kan kasuwanci muke kuma babin surutu babu da yake magana a kan sharaɗai in ba abin da ba yana farko mai da wani magana cewa kasuwanci wata mu'amala ce ne girma da ya kamata ya zama wajibi da rika da iya wani abu da ne dan mutum ya gani yana gina kansa da iyalin da halal yi da ake kawo abubuwan da ya kamata a kula mun faɗa cewa bai na hawa Allah ya ƙara musu da saboda muhimmancin kasuwanci yakan bi shaguna a kasuwa yawan mutum tambaya ne hukuncin da za a kan da an ka kada an da zai yi a rika shi in ka kowa makaranta ka koyo sai a kuɗi saboda mahimmancin da ne su ba da mai suke kulle shago da ba hakkin Allah a kai in ba ka sani wani ya rage mai shi idan da kai ka koyo sai a kuɗi to abin da ya rage mana hadisi ne ya rage karkashin wannan babu na shuru sharkai alamun da wani yau da ma'un ba da miyazai hadisi na ɗari biyu da saba'in da hudu an abi wayara rafi allahu anhu ba ko an abi wayara rafi allahu anhu an karɓo da abawa wayar allah ya kara muku yadda na arabu da ya yi da dama alaihi wa sallam yake manzo kira da Allah ya tabbata a gare shi yayi hani an ya ji ahadul ibadi cewa dan bani ya karbi kayan kan kauye ya biya masa annabi ya kuma kauye ya zo kawai ka kuka kayan ka biya ba wanda yana sababa mu tsada ka kyale ne ne ka karza da mafi yawanci mutumin kauye idan ya zo yana zama da shi ya kauye ya kai kaza ya je da kaza ya ciwo kaza ya koma ne wani yawanci ko kaji ka ga ya kawo banda ya ji da aka baka shi ko kaji ya kama to zai ji ya ne shi wani abu daga mulki ya dawo ne saboda haka shi kawai haka zai yi ne girma shi ka kayan da a baya yake da haka don ba ku ne yake shi wajen tsada ne ta kasu ko yana da kabaciya zai kawo kawai zai siyar da amfani da kuɗi amma yanzu za ku za abin ya sani wanda yake mu'amala da su zai ga ya canza da zai wani lokacin zai ga rashi a wani ɗan birnin ka saboda an tsada da da shi ne ba ku sani su samu da wani da ya yi ba yanzu ba za su ba ba sai dai ka kai ko kuma hali da ka والباب والباب للناس والحنان والإيمان shi ne kawai. To sai ne ko kuma wala biyu abin ibad kada mazaunin gari ya yi wa bakin da ya shi ne kuma wani misali da su kamar yanzu mutumin da ke tafi yana ko na fada haka idan mutum da ke tafi na fada ko yana ai ya dai a wajen ruwa ba ku ba za ka ce mutan kauye ba mutan kauye ne abin nan ba ya dai a wajen ba ku shi da ɗan gari ne ya gari kada ya tafi kayan da ya gama ya kyale ne shi ne ba ya ce ko dai ɗan kauye da ɗan birni ko kuma ba ko da mazauni ne mun yi wani bayani a baya wani aka yi haka shi wanda ya ce kada ne ka yi cikin duka shi ma mun ka yi kasuwa masu ma'amala da kasuwa sosai suna gane wannan yaron da wani ne yana da yi kawai ba shi da kama da wani da komai da ya ji ana cikin ya zo ana cikin da shi zai zai fara sai wannan abin da kake sun san zuciya ne ne kake fada an yi an yi kaza ya sa a ce ba ka yi wuce ne shi zai zo yi kai wani bayan to ka tsara ka je wani wuce ne ba ka ce ne dan kawai ya kara sun zira wannan ne biyan sai kuma ka ga ne ne to ka kara wuce ne da shi ka ga kai ka zo da shi da ban ma abin da ke tsakanin Allah dan da ya ke shi yanzu saboda bukatuwar ka da abin da wani ya ce da rasa kai a suka biya domin yanzu tun da kai ya ce wani ne wani kai ka goma ba za ka dawo ka rufe kai ka ce ka rage a to ka ga amma a wannan da kai ne yake yi wannan abu ne annabi ya ce cikin duka wannan kuma yake suke yi idan ya yi gama sai ya ja kai wani sai a cire wannan sama sai ga iya wucin ka dama ya sa abu da kuma ya cire iya gama shi kuma ya ce ko kuma wani zai yi shi wa'ai ba ne cikin ba amma ya kai a ga abu ba da shi wa da ruwa wa da abu ba da shi wa da ba wa da abu ba da shi wa da ruwa ta ke ba ba kai ne ba ne domin da kai da haka yawa na uku wala ya ce a wani ala bai ne a ba wani kalu kada mutum ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwansa kada mutum ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwansa shi kuma me ake nufi da wannan mutum yana cikin yin ciniki da yawa kun gane cewa wani yana ciniki da yawa a wata lokaci da yawa ana wurin su ɗaya nan za a ke kare ana ciniki da wani yana ta cewa dubu ɗari an gane ko dubu ɗari kayan kawai dai ba ka samu wanda ake zuwa sai kayan wanda yake ke so kayan da kuka ne shi ne ba shi lokaci kai da ke sai kayan ka da amma dai ka hana wato jirgin da ake yi da wani da ka bi ka gani ko ka rasa maka su ni zan ɗaure ne ma wani wani ne sai ka ce kai ka ce ma ka ji ka ka yi ciniki a kan ciniki wannan haramu duk abin da aka samu a irin wannan gurin ka ta haramu shi ma sai da ka ga ka da in mutum ya ce kawai ya zauna a kan kitabun da yau ya fi kowace irin kasuwa ya ne a kwarin kawai ya zauna ya kalli kawai ka kwana wuri guda kai kallo za ka gani daga matasa har da su jefa su kan su a rufe ba kamar rufe ba kamar to yi da yake da halitta daga nan rubu wala ya ce ba la sai ba da ni kada mu yi ne ba a kan neman dan uwa neman aure khidba wani yana neman aure da ke kai ma amma da ya ba da ne da ya ce za ka rawo ta arawa da zarar an riga an yi da mutum baban yarinya ya ce ku yi da kina da su yi ta nan ku kan fara da ni iyaye ma su yi ko ko da kun fara da ni su bi ne ma su ku wani ne ne ba shi ne da wani ba to mun ji an yi ya ku balle da na ji an ba ku rara mu an kai amma idan ba a ba ku ba su bi ne ya ga zuwa tantance daya wanda ya halatta amma zuwa ne sai ya wuce kowa ya zuwa uku ya jira da abin da ya ce ko wace ne wanda ya mu kai ba da ya mu da Allah a wata kuma kare kuma zuwa amma da yan mutumin banza ne bai da kirki za a rasa da ya tuni amma a san matsalar shi ne mutum banza aboka da yau yana neman mutum wasu kai yin banza ne ba a kai ne ba yi zai wata da ba ba wata da yi ba zai na Yusuf imamu wanda ne ne kawai da zai wani mutum ne da kuma a cikin banza wanda ya yi ba da jama an bai ba da jama wannan shi ne dan nan da ya ce wala ta alil ma'atu tala ta asiya kada ku da ta da rika roƙon a tafiyar ruwanta ma'ana ne ko dai suna gaba don da biyu ko uku saboda wani abu yanzu da bai zai yi ke nema a wurin ka sai kawai bayan da to sai kana zuwa ma ku ya da nan dole ne sai ka ta dole ana yi ba wata ji mai gidan za ta ta a shi wanda ake tare to dai wannan annabi ya ce karfi haka ko kuma ke ne ba a wani aiki za ki yi asali ko don ku ko don ku ki ce ba za ki ga wani abu da su ki ma na yi kusan matsala ta abin da ya shafi yanzu kwanan nan za su yi ake gaya mu wata kake gaya mu tsawata yar wani babban mutum ya gani saboda tsahabar rajin kai dukiya akwai wani azalin ko kayan da suna ce masa ba da biyar ne shi aka ce a wani da suka ce da mutum yadda ake yi na kaho wai aka yi mutum da guda uku sun gama wanda ke nan bai ce da ko zauna abu ita uku uku da uku aka yi mata amma wallahi ta ce ne mutum aka samu uku ma ba uku kawai uku da uku aka yi mata wallahi da ta ce ne mutum kawai aka samu ba ta wani abubuwan da yawanci mata ba ta fahimta wani lokacin kima ke da martaba ke ma ba ta fi fitowa yayin da aka karo su da gobe da gaba Allah amma ba ku haka wani lokacin wani kafi da nan da tsanin da wata ne kira da ke inda wata za a fasa domin ba zai yi wata yawa zai yi dalilin zuwa a wani yanki da zamu kan kuma. To dai, saboda wani iya da yana ganin da ba su to wannan da ya kawo na su, wato ɗan kwanan da ya kawo na su. Ba ta da kama, duk abin kuma yana da duk abin da ta yi. Wato ya duk abin da ya wani shi ta kuma waye ya yi auren gado wanda gantar da babu kyanarin na turin ji kamar sun samu ba. Sau da ta ga wani fiye da ake. Sau da yawa wani lokacin wannan abu da kan su ke gudu wa mutum. Wanda ba yi salatu tunani ka kai ibada wannan yau kuma ki ba ya zuwa Allah da za a auro shi gaba da shi da aka tafi na gida shi ma da shi da wani ya hango kai kuma da ba da shi da shi ma za su shi ne kawai da sannan wata ɗabi'a da wata ke da ita wani da ake idan idan ne za a yi ruwa cibiya ko a wani da zama sai a gurin zuwa wanda za ta zo muguwa sai kuma mutum ya ce ko ba haka wani karatu ita abun da duk wanda za ka zama ba san me za ka zo da shi ba mu kuwa ne ne kaɗai da kuma ba daidai ba ya kamata kowa a yi da wani kowa kuma wani abu da na ke kara da ne ne wani da ke wani da ba za a wa gidan su za a zama ta mutum kuma babu sauƙi da ta uku ko da hudu idan Allah ya yi inda biyar Allah ta yi to ko ba ka ko kake ba kai ne ni da ka ko da shi ba to bai ga wata yin halal sai ka zauna lafiya amma idan kai a aiki don Allah Allah ne ya yi kuma Allah ya ga dama sai ya yi jarrabar ya ga ya mata gaba ɗaya duka aiki ma da ya kuma ba ne su tsare duka aiki ma ku jin mata to ne ya kula da tsara da tsara da tsara Allah yace mana duka islami mu da tsaya sai dole ma aure ne hankali ne ya ba duka islami mu da saboda haka dole sai an san bauta kowa ya ga abu sannan da yake kina kan su ba ku kace ya kare su idan mutum ne yi ne ko san da kare ba ka ce lillahi da su ai da zaka ba ba ga wanda yake dole ne ko ba ka ga kiyaye amma yanzu da abu ya ruwa kai ko kullum wai a duka za ta addu'a ba wai addu'a ne ko Allah bayan da ba ba ba kawo da wani yanki ruwa ki da ba yanzu dai da zai biya wani yanki ne kuma yanzu yin ke gani har ka ba ku aiwa kullum magana da wani ke nan kar kai magana da abin da Allah ya halatta don ba ku san kan da to wannan shi annabi ya yi kada da ku da roƙi annabi ya rubuta domin ya rubuta لتكفر ما في إلهها أو تروى ما في صحبتها dan ki tunkuɗe abin da yake cikin kwalliyarsa wato za ka kai da ta saba ba ku cikin gidan na matsayin ku a gaba ta aure ana kula da ita duk suke kusa da wanda ko kuma a ba da kuɗe a wani gudun kuɗe ta zama a haka ba na biyu da wani da ya haka لذلك جاءت بشاهد نبي تعليم مكتب الرجل على حسب التعليم النبي هذا mutum ya yi dai ba a kan neman ɗan'uwan da kuma idan idan an raka na wata harama idan an ba shi ko an sai da shi to ya rika kai ka ba na biyu an nan zama wani riba tari zafin zai haka zalika sababu riba tari zafin zai hakan dalili ne na lalacewa alama tsakanin mutane don da gaban wasu yau da kawo kai maka ba zai da wata kuma zai zama baya ba na uku da ayi musulali zara da na ku da rabiya haramun da yi zara wato ya ke gani ba indiya da roƙi a tafi indiya ويدخل فيه هذه المرأة الأجنبية أن تسأل ثلاثة زوجات رجل ينكحها sannan kuma yana da cewa ba duka duka a wuri kawai mutum da aka yake yi da shugabanci cewa za su ga da za su aure shi amma sai an tafi da gida na hudu da alimu sa'i duk da kuma yi bayan ba'adi wa zauji a duk tsala haramun ne ka rika iya hukunta hukunta da iya da za a yi kawo ba aure haramun ne sai dai shi da ma kan ya aure ai karshen da shi da a yadda yadda za a yi da shi saboda akwai matakin da in ba a yi ba ba mu fi da mu saboda kujuwa da kuma kana matakin anxiety ya koma depression daga depression ya koma OCD daga nan kuma sai suicide shi da a ga mutunci a ta kuma da ake da shi na ba da ya fara ba mutunci na zo ana so a yi doka da saki in so a ka a yi doka da saki ko haka yake cewa ba wanda zai kuma saki to akwai matan da za su yi wallahi a kowane da za su yi saboda haka ita ga Allah ya kawo wani kala a ce wani kala ce ma a zo a yi bayanan da mutane mutane da suka jin da yake da shi amma ba a wani kokari ba kuma abuwa ba sun zama a wani ko ba za a yi ba wannan shi ne abin da yake daidai shi ne abu yau ba'ala na'am har ba zan gani abu da abin da yake da yawa ya ma ta sai da ran da ba har ba zan bayan kuwa da wani lokacin za a yi ruwa ne za ta karkata karkanta ni da wani taurari a cikin mara duk ranzu abin da mun yawa da zan ba da samu wala ba wanda zai yi ne to ne yana abin da ni wato a wato da yake cewa rana kuna umma in ma matsalolin da ta zuwa da yawa ko a nan gobe ya ga ce ba dai ana da shi ne da kuma yi irin wannan abin da wani iyaye suke dogon jiya ai ana da aiki ita wata kullum rauni ne ba ko ba ko kai ka nan da kuma wanda kake da nan da lafi na bai wa Allah lafi kuma kai kurari ko da ba ko kurari ba ba ko da ma ko da ba ko in kuma a cikin kuma zai ku ta tsora da yake ba ruwa na ga wa ku ba ku yi aiki haka ake yi ta ɗan jidani in kuma laifi ne da yake kara da zai a gaya maka yau kyau da wata za ka zane amma kuma yin yi wa tana da matsaloli don biya tana da na biya a kan hasiru min al-hasa ana tsoron da mutane ga wani yin hasara sannan na bila al-hasu ala yin zamu masu an kwaɗe kan da kai mai yadda da wani ba a rasuwa da wanda suka san nasarar rasuwa ne mutum yi zai wallahi kai Allah ko ta ko hannu ga hango ya rafi da Allah wannan girman Allah za ka kuma kawai ko da kai yayi da Allah ka kana yawa na karshe ya bayyana da musulmi an yanzu an yanzu da ila man huwa dun wuce duniya ya kamata musulmi ya rika duba wanda yake wanda yake a halin da duniya ne da ka tashi nake kai yi ba mai su ko su ne da ba kai sai kuma ka gode wa Allah ba kai su ne da ga wani ne kan ji ba kuma ba lafiya ko to mun ana fada idan ka ji Allah ya ba komai ba kai ya fi da kai da ka dace da babban da lafiya aka ba su da lafiya kai mun da abu da ba mun da abu ba ta ka ji yau da cewa ɗan ka da lafiya إذا الذي انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم وهو أجدر ألا تجد نعمة الله كل كلمة هو كبير وفي كبير فعلا يقول فهو أجدر في يدي ألا تجد نعمة الله ينكر عليه نعمة الله إن بعض كلام الله يتم براءة الله كل كلمة wannan wannan shi karshen kitabu a furo babu furo sai babu riba wa sar babu da zai magana akan riba wasar da canjin kuɗi ya ake canjin kuɗi tsakanin iri ne da wanda wani cewa shi ne babu zai bayani da bayan gaya mana cewa wasu abubuwa ake kallo duk kasuwancin da kake so ya yi kyau kullum ka rika biyo ne riba ka tabbatar da don ka ba riba a ciki yana abu ne mun kuma riba ko ke riba da ci riba da fadin riba da samu ko ke ba ka ba ka don nan yana abu ne mun shine muka ce al jahala duk ka biyo ne da jahala a cikin jinda ignora wato kayar ba na uku al-gara rashin tabbas don sakin na hudu azzaman lokaci lokacin da Allah ya rabu da abu da kirki kamar ranar zuwa a mun bada misali na biyar azzara cutarwa idan tura a cutar da wani bangare la zarara wa la zarara na shida al'ima kaka wai na ko kullum da kanka kanka a kasuwa da abin da ya babu da wannan a cikin haramu ko da yi ko da kasuwanci ne na zamani ya fito in dai kuka yi da tunanin ka sai ya ma ko a wannan kawai kai wasu ne kai wasu ne kuma riba kamar yadda muka sani a iya sani ba babu wani laifi da Allah ya ba da ciki ne yake ka zo kai faɗa da ni ban da riba da faɗa da mazoyin Allah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعتدوا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تمسكون ولا تنظرون يقول القرآن يا الله ku kiyaye Allah ku tsare abu da ya bari wa Allah in har mu ne sai abu da ka fiye bane to kamar in dai mu ne ya Allah ya ce ko ba ba to ku fito mu yayi Allah ya ce ku fito ku yayi kai mun da ba sai Allah ya ce ba ko in kuntum in har kun duba malakum rukusu abwalikum ku ɗauki adadin dukiyoyi ku da ku haka da shi ya san ni ko da wani abu da sannan kuma to ya yi da ni a mu la ta aku mu riba azaba mu ba kada ku yi da wani yin bari sannan Allah ya ce wa inna Allahu bai'a wa harama riba Allah ya halatta kasuwanci kuma ya haramta riba ومن دعا وقت بجلاله منها فله ما سلف امره اليه ومن عدم اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون wannan ba duk ayoyi ne da Allah yake kai kasan masu kyau da ba na rantsa da Allah duk kasa ko ka kanti ko ka samu matsalolin da su duk yi warwarewa to ko shakka babu ta sa a wani shi ne shi wani da ba ta mamaki yake bala aiki jarrabawa da suke fara wa Isra'ila da irin tarihi wallahi babban tushen matsalolin su rabatu domin akan suke shiga amma ana zan mu shigo da abin da ke kuma shawar Jin musulmi ne da suke ya zama abu da yake faruwa yanzu a yanzu. Lokacin da gaba sai Allah ya fi wata irin wuta ta ƙona da musulmi. wani a wani abun mamaki ko da zai tsare na bigiya wa ɗanya za ka gani na tana fitowa da jikinsa bigiya ɗanya wallahi wasu dukkan da ya baya da wani wuri da suke zai wani wuri da wutar da suka ga wajen da suke zubar da abubuwan su ke koyi gaba ɗaya da ɗan Allah ya sami koyi a Amerika sannan kuma ta dawo California ta wato karbo ne kuma biya har da girgizar kasa girgizar kasa da ake tunanin ba za ta iya awon ruwa kuma nan da ban da Allah wa ne ya wani kwanan nan wani hakko da wani hakko sun yi yake wa wani injiri a gaza suna sun karɓa kan da wuce su taki duba a kan gaza cewa sai sun mai kuma ta mutu ko ne sai ka yi wannan hakko da wuce gidansa da wutar da ne a yi ba abin ko ne yau ne ba ya yi wata mata ba ne cikin jiri da gidan ne ko da aka saka musu ba wani tsari ne ko da ya rike masa ba wallahi an yi da wutar da ba abin ne ya yi ai iya wannan ya yi da ya nuna ba cewa akwai hana don wannan jirin wanda ku ɗauka za ka yi da haka mutum ya ganta saboda wuta ce ko kuma da kuma wato yi ayin da zai da Allah ne kawai yake sun fito da tana zuwa wannan ta ayyar da ke sa gaba Allah ya kamata mutane su dinga ba saboda kun ga abin da yake ba ai ka ji a samun da ke jiyoyi da duniya ai mun suke amma din da ake jewa gasa har da zuwa yake wa suna ba sun suna yin kana zuwa irin ta alhada cikin nan alkawta kana zuwa daga hau da riyaji suke ba da labari a ƙarfin wuce wuce gari kaza a banza a yi cikin nishani amma yanzu gaba ɗaya ran a kalle saboda an taɓa iya yin kuma Allah ya da kuma bai da gama da gama ba ga Allah ya yi inna la da yi ne zuwari hatta idza asabahu lam yusli Allah ya kai wa zalimi malala ran ne ya ka ba ba wanda ya yi ai kana bari Allah ya koyi jijiyoyi mai san sauran rukun na nan kalli wuta da san yankan da ruwa saboda kawai sai suna so su ja su yi mana kawai zai kuma da ya da ya da ta da kare haka kawai kuma yau ba zai raka da an gaba ba mala za ku a ga labarin Allah ne shi kai ne da kuna da ni to haka Allah ya yi to ku sani cewa Allah shi ne yake cewa alimun alim Allah wanda ne kuma mai hakuri ko za a yi shi gaba yadda ta mutu alhikmu shi ne ka yi wa mutum abu wanda ya fi ƙarfin kuma kawai ya ne wanda saurari ba hannu ba ya fi ƙarfinsa kuma ya wuce to Allah ko ya ce ni in ba za mu mutum da ni ya fi ƙarfin kuma ya tsare suna ta ce karatuwa ba to amma da an yi wa mutum yanzu aka yi bayan Allah ku koma ku kalli lantarki ku gaishe ku koma kaga makami ba ta ruke wuta na ga kadari wato bishiya in ta zo kan bishiya ta za ta mai da gaba sai to ka da kawai ta ci wa bishiya na gari rai da lafiya amma wutan nan na zuwa za ta koma zuwa banda Allah wa ya biya kaga ba wani gari da yi wuri mai hali Allah ba da sarki yana nuna wanda yana cikin bayan sa kuma yana cikin yin addini haka masu kalla a yau ga matsayin wata uwar gidiya yanzu zai zuwa ku ga abin da Allah ya nuna wane mu ne so da haka wannan shi ne lallai abin da ya kamata mu lura da shi ne riba duk inda gano yi kokari ka bai kada ya mu'amala da riba kada ya yi da wanda ake cewa suna tara kuɗin kawai ko ne ma ko za su wani wannan da wasu ne ba dai ba su kokari ya mai gudun da zai wani kokari ta wuce Allah ya raba mu da wani shi kuma a yi shi na dangantace na mutane da annabi yake cewa in dani musa ba al-mu'mina ku kiyaye abubuwa ko kai ba dan haka ba sai aka ga Allah ta tsari da ashirku shirka da farko wace da tsari yanzu ta zo da kuri to ba to wani jira zai kuma da yau ne ne wani muke bayan shi shi muke da ne ya muke kallon kallon ya yi kallon kallon kuma an kallon ruwa kuma abin da ya ba ku mamaki ba da muke yi ne bayan abin ya yi yawa bayan ita wannan da zai muke yi ne ta wata akewa kuma da ya tashi maganin da ba mutum ne da ya rage da wata ta ce ya yi ta ce ya ba za mu samu karuwa kaga gaba da abin da ya gani ne ba wanda uku da uku da aka yi ba babu an ake ce za ki sake da jira mai a wannan ba ya karfe kudin da ya ce kuma ga ɗan ne kuma na yi uku da uku ne ne an gama zuwa gini Allah ya zuwa to kaga an rage ce wani ɗaya da tsari ya ga ba shi da ake zuwa ne to hadirin da su da shi haramun da su da shi kashe shi ma yana ci abubuwan da ke halakar da mutane na hudu a kuma bayan da ke da cikin iya bara ina yawan faɗa wata kalma wai wasu suna cewa ba a arziki da kuɗin gado ana yi wallahi ana in ga ba ka yi kuɗin wani kan duka wani zalin da wani kuɗi ko da za mu zo yin wala da albarka idan kun yi ke gaya wa mutane in matsala gado ko kar ka bari ka zalunce ba sai a zalunce amma ba wanda yake ana ne ba a cikin hanyoyin da ake bi a yi aiki a haka da kudin gado ba ana ne ne ba a arziki da kudin gado ba ana ne sai ka ga ba kai ba to kun yi zalunci ba haka ba ko da ka yi kamar kun ba to kawai gara ba haka ba amma Allah ya ba ka dole kake da ni ko ko da za ku yi in yadda za in kai wa kai Allah ya baka da sarki zai da zai buɗe wa buɗe wa hanyoyin arziki masu yawa ko duki da bara yana kula da dukiyan marayu wai zai ke yana kula da a ce salatu ta ai ba shi ne ba ويسوء أفضل أنا قلت ما لا يجب ولا إلا يأكل ولا ويسوء يأكل نهارا أما أنت ولا يأكل ويسوء إلى ويأو فاقوما gari su gari da suke to akwai ba da yake ga hudu na biyar wa kadukun mutana da mutana da gajira da zikon da ta gajira a kawai sai ga wani yake waye kuma kawai ya ga wani ya ce shi waye kuma da suke wannan ziba ka ga wannan masu ziba waye kuma ne wallahi ziba ne na iya wa riba da riba ita ma tana cikin masu alaƙar na bakwai da kawai yau mai jaha da gudu ranar gudu ana cikin yanki da gudu ba zai da ba mutum ya gudu kawai ya gudu da baya duwa ya nan alaƙarwa alhaji su ta tsafi da wanda ba kuma ba da jafe hadisi na gari biyu da saba'in da biyar an amar bin kasa radiyallahu anhu kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتعذب بالورق ربا yanzu a gaya ma da tsauniya a gaya su wato a cikin zinari da azurfa lalle akwai riba illa a araha ya ga mai ciki don hanyar ungo kari shi ne a araha ungo kari ga ta ga yake ba wai ka kwarin da ya zaune ka ba shi dala kai dala ɗari da zai yi wani na je gida wasu su ba su ba su yawwa ba ni ba ba kuma na san haka yake wala da wani ba da san wani ko karba kai da ke kawai ka ba da kaucewa ka ji dan wato da hujja ba ka ba da kudin ba ka ce cewa ka yi ba yin ba sai da biyar gamu wal gulmi bil gulmi haka ne ita ma alkama da alkama ita ma rububiyya masu harkar alkama sun sani a kowace da kuke kawai sai wani so ya dauka illa ha aw ha sai dai ungo karbi wace aiki da ke aiki haka ne shinkafa da shinkafa shinkafa gwamnati da dawo na shinkafa ya gwamnati da wata shinkafa ya gudun da bai bakan cikar ka ko a baka to in kana da fama ta buhu daya da shinkafa ya gwamnati buhu daya in kuka zo canje ba kawai ba ne za ka yi ba ba kai kake so ba ba abin ko yana da yawa a karɓi ungo walin ku illa ha wa ha kun ko kai saboda ban aka yi kamar ni in kana da shiga ba a gwamnati to dai da dama na ba ba ku yi dai ke da wani amma ka je ka ba shi ya ba ka kuma kai kuka kuɗi da lai haramun ba a makara a wayan da rubawiya ne kuma yana yi a rubawiya ba a makara muje zuwa ani da bada ba annabi yawa dai alamin islamin da wanda aure ba ne ya kai hadisi na da yake da sauran da biya ana bi da ilmin kulli radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake la ta yi musahaba billahi illa mithla al-mithli bai ku yi da dinari da dinari sai wato dai wa dai kun san ko da yake ko a shaguna ko a nan rimin kaji ko za ba kai shagunan mai gubar musamman dan sabiya in kaje dama za ka ga kala ji akwai dan ba ɗaya hakan ba ɗaya wani aka hako da gurare ko da ya kuma son biye akwai dan dubai akwai dan indiya to so da haka su a gurin akwai wanda ya fi daraja kamar na ba a yi a kamar da na faɗa ya fi da ya zuwa sun gurin saudiya sun bi to ba za ka zo wannan da dama akwai alquran kala da ake faɗa na auru auru a rike da ake magana quran kala a cikin shi in aura idan ka tawo kika tawo da lafi giran goron ina yi kan tsauriya ina ta san dubu giran goma don aka je kawai ƙariya ta ji za a ko shi ne zai ba ta ba sai dai kin kina so a cutar ɗan nuwai to ki biya in kika biya aka ba ki kuɗi ki cutar ki biya ɗan wannan shi ne kin amma ya kamata ki yi ɗauki kayan ka bi sai ka buga zuwa da ke sai a karɓi ya fita a ba da wani kasan kuɗin da haramun kuma suna yi ba da san cewa ai wanda da aka haƙo gida da zai ne ba da kaza wani in dai awon gidan goma ne na kama goma duk yan da kawai ba nan ba da rana ولا تشركوا بعضها على بعض كذا استقامة ثانية تعتبر ثانية إيه إيه أكيد إن نبع إيه to giram takwas zan bayar su kuma laifi nan sauje ne giram goma da goma haramun ma inda Allah ba ya kula da wala da ya amma wani da wani illa ni kana jibe haka ne shi ma azaba a ce wannan ayatan biye ce wannan kuma kalan da aiki shi ma fatan ku kula giram goma giram goma wala ku ba ba ala ba annabi ya ce kada ku fara tashi akan zaki sai giram bakwai sai giram goma annabi ya ce a fara ya hana wala ta ji min haza ba da gaji ba gura kada a yi ne da kayya tsakanin wannan abubuwan ta zalima na waya gida ina cikin da wanda yake hasu shi ne nabi da na ka hadisi kuma na wanda wanda zai ce to ba shi zai yin kawo ba kana karɓa ku gaba ta kira shi ne wala ta ji a zalima ina cikin shi ne kamar yadda ake yi in muka dawo ne sababu ne wani sabuwa ran da zai zuwa ka da sallah dan din dubu zai ce kana da jira da ni ko dai abu ka fara haramu haramu kuma la ga wani da yawa mata da sunan saboda yana kan da shi ya fara abu wani abu na ba ta wani wallahi haramu an bayyana da kyau ko saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu yi wa fi lam illa yadda a wani lamarin da ya rike ne ya rike ne hannu da hannu ta ka kowa ka na wata babu dubu ɗaya dubu ɗaya to haka ka karɓi guda ɗaya ka ba shi masu yawa idan sunan da dubu ɗaya shi ke wa fi nan illa wannan duwani annabi ya ce dai ma'auni da ma'auni wannan jira biyar ne wannan ma ya zama biyar ne kuma da yake mutum kwatan dinari da dinari azurfa da azurfa sawa'an da sawa'i daidai wa daidai da annabi alaihi salatu wasallam mun yi zuwa sai ce da za mu koya mutum wani zaɓi zaɓi ni kilari wa in za a jan wani ne a ciyar da mawuni ɗaya gari mu ciyar da cikin kirwa ne in dai jinsi ɗaya da haramun ne a tsari naira da naira kawai don za ka samu wani zai kawo wani abu haramun lau ku da hadimin wani min tarabin hazin min tarabin hazin wal azar mu'ajjal shi ma haramun dai ba kudin yana nan ni kuma na yi rayuwa kai na kan nan haramun dai a karba sai dai ka je ka ɗauko a yi ta ji Alayin Islami wanda ba wula ba da yaje, hadisi na ɗari biyu da saba'in da bakwai. ana yi da aiki kudi radiyallahu anhu ka abu da yake kudi Allah ya kara masa da yake da bilal ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai da bilal ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam bi tamri da wani irin da yake barni da yake kiran sa barni sabon barni da bi da mu ne barni ne dadi kun san suna da nau'o'i na dinu a jagoran da dinu nan kai ya za ka kun kai kana idin da bakwai ɗaya bayan ɗaya kowanne kuma ka ɗauka ta kan gaba shi wannan barbici na fi azuwa da shi da biyu ne ya ɗin da shi to zo da haka da shi amma ba wurin ba to laraba suna son barbi domin yana da daɗi wani lokacin za ku gani shi ake haɗa da wannan da bashi mulkin ya rika ɗaukar da yana lafudo da bashi yana wanda za ka yi wani lokacin shi ne abincin gaba amma kai baki yanzu ka je kai abinci da wannan yunwa ce za ka kashe da wannan sai kuwa kamar ma abu ka biyo ne wani wani ba da wanda ya ce gaban sa abu na ya aiki wannan abu ne na yi yake ya dage ne ke su ne zarda ya samu wani ke zarda a aiki ya yi su ka gane ce ya ɗauka ko wannan roban na gaba ne ɗan dalilin ko ya lalafuta bai ga ruwa da suka kama yau kai ba na rage ne ya rage ne ka saba haɗa abubuwan ka kafin ka kwanta. To ba ka da nan sai an ce ke da shi aina na da hada. Annabi ya kare da ya ce ba Allah. Ila ki za ka dawo da shi. Kana shi kana da shi da shi kana aina ya tun dabru da shi. Yake ya rubuta Allah da dai su mara kyau. Rahimi shi ne wanda yake mara kyau. Bai da zaki sosai kuma wanda ya ga wani ma dai an sun san dutsen da ta fara digarta shi ne da biyu bari ku yi musa abu musa ne yadda je ne na bada kwano biyun ka sai aka bada gani kwano ka shi bai da kyau amma suna na tsalan da bi na talakawa ne saboda haka yadda sai bada kwano kamar sai a fafa ta da kuma ko da ya aka fafa ta ba sai kasa da yawa kamar shinkafa hausa ne kawai da gomi saboda haka sai ba da kwano shi aka ba shi kwano ɗaya na barci kuma ya ga annabi yana son da biyan barci tunda yana da daɗi sai ya ta amar da shi kuma yake na yi haka idan ka taɓa yin da haka islam ya ce shi fa kala da shi da la'ada salam inda dalil annabi yana jin wanda yake kowa wa ya saka shi ne kowa wa ya saka kalma ce da take nuna ba a ji daɗi ba me yasa kai haka annabi ya kwaɗe wani haka ai nuni ba annabi ya dan tsaro ba ke na abin nan to ba za mu ba ku tv ku tsakanin ne tsakanin wato abu iri da domin zucinan da dabi zucinan da dabi don da ya ce gaba ya gwamnati wanda ya fiye hausa kowa ne ba bai sai dai wajen jin daɗin da ake yi amma dai kowa da ya kai aka ce mu kai zaka ce shinkafa shi ne kowane na da sunan da ya kama kowa da sunan da shinkafa wancan mu zamu yi rani ƙara ƙara abin da wani abu kai ku za mu yi cewa ɗan gwamnati ƴar hausa amma dai asalin sunan shinkafa ne to shi da asalin sunan shinkafa ne ba wa kuɗi annabi ya ce ɗan bai da wani da lafiya ba kai da ƙara ولكن إذا أردت أن تشتري النبي يقول كما كنت فيها فدي إجابة لبيت آخر يجري كتير دينا تقول كنت سيئة أبو بيتي كتير لاك دينا كنت سيئة كتير كتير وانا كتير أما بأوي كبار وانو في أباك أيضا ثم الشيء yake bayan ka biya da wata siyarwar daban sai ka siyo wanda ne shi ne mutane da muke ba za a za su yi dawa dawa a kaura da wanda ba kaura ba a ce sai a ba da wannan wannan farashi wannan da ko wannan yalwa a ce su wannan da wannan tafi zai tafi fara sai a ce su ba da kwano goma wannan kuma ba da kwano goma sha biyu haramun duk sunan da ne dawa farar masara da jan masara duk sunan da masara amma iPhone, iPhone 14, da Lenovo ko ko Nokia ko Vivo, sai ba kuma ne ko? Saboda haka a wannan ko kuma gejina da zo mai kyanda wanda take Brazil da gejina. A wayannan za a kasara ko rayuwa, za a yi domin kamar yadda za mu ji nan gaba akwai ma'aunai na malikiya da na jakiya da na ahnaf da hambaliya domin su a gurin malikiya da abin da za a iya auna kuma a ɓoye sai ya cika wani sharfi awo sannan yana ajiyuwa akwai da ba kun ga ba mu dawa ana auna da kuma ana ajiye da kuma ana to akwai rubawiyar shinkafa ana aunawa kuma ana rubawiyar an bayyana da jahu amma doya ba kun yi duk ba a haura da ba ana ake duk ba a cewa eh rogo ba ana auna rogo ko ba a aure wanne cikakken rogo amma noman rogo shi ba ya fi biyar sanyi amma in ya koma in ba aure za a yi da ya koma kusurki da ya ji da cikin biyar domin ana aure shi kuma ana da ya yi kokari da ya ɗaga mun da biyar za mu ga abubuwan da muka faɗa ne za su yi zuwa sai mai ƙarin bayani akan matakan magani su ne suke kallo malikiya ne kake kallo ne ba wani shafiya ne kake kallo zama wato magani ne kake kallo cewa an abu kaza ya zama kaza shi ne ba abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ba mu ɗauki zargi ya yake muna roƙon Allah ya nuna mu dawowa da gobe da wanda ka Allah ka biya mana bukatun mu na da kai dukan musulmi wa da lafiya da da san da Allah da wasu lafiya dukan mu da lafiya da kai da lafiya muna roƙon Allah ya nuna mu dawowa da gobe da wanda ka iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da ga mu da lafiya na da dukan su da yawa idan za mu da Allah ka san su da imani muna da kwala da kana yin kyawawa da kuma kuma da kuka duk wanda ke mana wuri da zuwa na cikin ne na gariya mu kun ce rayuwa da talauci da ke bawa ni Allah da yare ne muna da kwala da kana yin kyawawa da kuma kuma da kuka wani ne ta ga aure a gaba da wannan aure da kuma da mana da galan mu na da kwala da kana yin kyawawa mata da da ta kauda hanya da yayin da kan Allah ta shirya mu Allah ko wanda an yi mu ne دعوا يذكروا عن القيام الا تعرف عن الدنيا اللهم امنا في اوطاننا واصلح امامنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين